وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد وإذا لم يشرع لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة في الطلب منهم الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة ولو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه فإنهم ينهون عن الشرك بهم بل فيه منفعة وهم أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم فإنهم في دار العمل والتكليف وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعل لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بايعك اخوان المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a wannan yammaci na ranar litinin goma ko goma ga watan jumadal ula a jumadal saniya hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya da ashirin da biyar ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan darasi na na nawa na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai suna fa'idatun jalila fit tawassul wal wasila wallafar shaykh islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu shekarar hijira tamam dari bakwai da ashirin da takwas. Ibn Taymiya yana magana akan kiran wani ba Allah ba da neman agajinsa da neman taimakonsa da yin tsani da shi. Ibn Taymiyyah ya faɗi cewa wannan yana cutarwa kuma yana kai mutum zuwa ga shirka. Annabawa ba su ce a yi haka ba, salihan bayi ba su baɗi a yi haka ba, su kansu mala'iku ba a yadda a kirawo su ba domin a nemi wani agaji a wajensu a wurin Allah ake nema. a cewa annabi ko wani salihu a nemi taimakon addu'a daga wajensa lokacin da yake da rai wannan abu ne mai yiwuwa zai iya yi maka addu'a zai iya tallafa maka cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ɗan adam na iya tallafa wa ɗan adam a cikinsa. To amma bayan rasuwarsu bayan barin su duniya ko ko a lokacin da ba sa tare da mutum da ce zai kirawo su ya nemi wani abu a wajensu to wannan zai ja shi zuwa ga fadawa cikin ramin shirka ce a lokacin rayuwarsu idan aka yi shirka a gaban su ba sa shiru ba sa bari amma bayan rasuwarsu bayan sun bar duniya mutum in ya yi shirka ba za su dawo ba don su masa wa'azi to kaga ashe al'amarin ya fi nuni bayan bayan sun bar duniya a kan lokacin da suke nan duniya in suna da suna tare da mutane duk sanda aka yi ba daidai ba sukan tsawatar amma bayan sun koma ga Allah ba za su sake tasowa ba don siyo mutum tsara akan yana yin wani abin da ba daidai ba to shi ne ibn taymiya ce wa ma'lumun kuma abu ne sananne da duk wanda yake da ilimi anna al mala'ikata tad'u lil mu'minina mala'iku suna yi wa mu'minai addu'a wa tastaghfiru lahum suna nema wa mu'minai gafara kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya bada labarin haka Allah ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Allah ya ce waɗannan da suke ɗauke da al'arshi su ne mala'iku, wa man haulahu da mala'ikun da suke daura da al'arshi, يسبحون بحمد ربهم سنا تسبيه تارة غوديا لكراري بأبنجدهم ويؤمنون به كما سنا إيماني دشي سنا بكتاشي ويستغفرون للذين آمنوا بايا هكا كما سنا نيمان غافرا بوطن سكي إيمان سنا كيوا ربنا يا أبنجدهم وتعت كل شيء رحمة وعلما رحمر كذا إلمك سنيل وتدكا قومي faghfir lil ladina tabu dan haka kai gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabilak sabilaka suka bi tafarkinka wa qihim azabal jahim fa tare su fadawa cikin azaba ta wuta mai tsananin kuna suna suka ci gaba da cewa rabbana wa adkhilhum jannati adni ya ubangijin mu ka shigar da waɗannan muminai cikin aljannatayya na zama dindindin allati wa'adtahum aljannatayya da kai musu alkawari ومن صلح من آبائهم har ma da waɗanda suka kyautatu suka gyaru daga cikin iyayensu wa azwajihim da matekunsu wa zurriyatihim da ƴaƴansu innaka antal azizul hakim lalle kai kai ne gagara ba dau gani mai hikima wa qihim sayyi'at Allah ka tsare su aukawa cikin munanan ayyuka wa man taqi sayyi'ati ya ubangiji wanda kai masa shamaki daga fadawa cikin munanan ayyuka yawma idin a wannan rana فقد رحمته فباب شكا يا أبيدي كافر شد رحمة وذلك هو الفوز العظيم والني شيني babban rabo. haka mala'iku suke addu'a mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi da mala'ikun da suke daura da shi haka suke yi wa muminai addu'a suna roƙa musu ubangiji suna roƙa musu gafara haka nan Allah yake ce mana a wata ayar cikin suratul shura تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الله يقول سميت sun kusa su tsage min saukihin nan ta sama ta sama daga sama sama ɗinsu saboda abin da mutane suke yi na laifuka da yi wa Allah madaukakin sarki kishiya wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim kuma mala'iku suna tasbihi tare da godewa ubangiji Allah ce wa yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ga waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa ala inna Allah huwa al-ghafurur rahim a saurara lalle Allah shine mai yawan gafara shine mai yawan tausayi والذين اتخذوا من دونه أولياء waɗanda suka riƙi wasu majibinta wasu iyayen giji ba Allah ba Allahu hafizun alaihim lalle Allah shine mai sa ido a kansu yana kula yana tsare da abin da suke yi wa ma anta alaihim biwakil kai ba wanda aka wakilta su ka wakilta ka bane gare su na lalle ka ga cewa sai sun yi sai sun bi shari'a a kai mai isar da sako ne kuma ka isar duk abin da za su yi kuma Allah maɗaukakin sarki yana ganin su yana lissafa duk ayyukan da suke yi to kaga a waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa mala'iku suna addu'a suna yi wa mu'minai addu'a haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya su wannan shine aikin da Allah maɗaukakin sarki ya dora musu fal mala'ikatu yastaghfiruna lil mu'minina min ghairi an yas'alahum ahad mala'iku suna yi wa muminai suna nema wa muminai gafara ba tare da wani ya nemi wannan daga wajensu ba ba kai ka sa su ba ba kai ka nema ba baya buƙatar sai ka ce mala'ika kai mun addu'a ko mala'iku ku mun addu'a a a da man can suna yi aiki ne da Allah ya dora musu ba tare da sai ka tambaye su ba wa kadhalika ma ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama hakanan abinda aka rawaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama aw ghayrahu min al-anbiya ko wani annabi daga cikin annabawa wa salihin da salihai yad'u wa yashfa'u lil akhyar min ummatihi yana addu'a yana kuma ceto ga zababbu daga cikin al'ummarsa huwa min hadha jinsi shi ma daga irin wannan jinsi ne wato shi ma haka Allah madaukakin sarki ya dora mishi wannan aiki ya yi addu'a ya kuma nemi ceto ba tare da ka tambaye shi ba ba tare da ka sa shi ba um yaf'aluna ma azina Allah lahu fihi biduni su'ali ahad suna yin abin da Allah ya musu izini ne ba tare da wani ya roƙe su ba ba tare da wani ya sa su ba haka suke wa idza lam yushra du'a al mala'ika lam yushra du'a man mata min al anbiya wa salihin to har idan ya zan ba shari'a ba ne shari'a ba ta yadda ka ce za ka ɗora roƙon mala'iku ba to haka nan ba ta shar'anta maka ka roƙi wani wanda ya bar duniya daga cikin annabawa ko salihai ba ka ce za ka roƙe shi shari'a ba ta shar'anta maka wannan ba wala an natsuba minhum du'a shari'a ba ta shar'anta mana cewa waɗanda suka bar duniya daga cikin mala'ika abin nan annabawa ko salihai shari'a ba ta tsora mana ba ta yarje mana cewa mu je mu nemi addu'a a wajen su ba wa shafa'a ko bai nemi ceto a wajen su bayan ba sa duniya wa in kanu ya da una yashfa'una duk da cewa suna yin addu'a suna kuma neman ceto din ba tare da kasa su ba suna yin wannan to amma shari'a kai ba ta ce ka nema a wajen su ba aiki ne Allah ya ba su kuma suna yi shi yasa yace wa idza lam yushra du'a al mala'ika lam yushra du'a man mata min al anbiya wa salihin in dai har ba a shar'anta yi a nemi mala'iku su yi ba duk da suna yi to haka nan annabawa da salihai su ma ba a nemi a nemi addu'a su ba bayan sun bar duniya bayan sun sun rasu lawan haini saboda dalilai guda biyu saboda fuskoki guda biyu ba a shar'anta wannan ba saboda fuskoki guda biyu ahaduhuma fuska ta farko ko ahadihima duk kana iya karanta bil bil rafi ala annahu istinaf qadar ne ko kuma ka karanta shi ala annahu badal ne قوله وجهين أحدهما أن ما أمر ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منه نفر كودي fuska ta farko saboda abin da Allah ya ce su yi suna yi ko da ba ka nemi su ba Allah ya ce su nema wa mumine addu'a su yi wa mumine addu'a suna yi su yi masu ceto suna yi mala'iku suna yi annabawa suna yi don haka baya buƙatar sai ka roƙa وما لم يؤمروا به لا يسألونه ولا يطلب منه أبين دكو با أساس با ما أمرتو سي با ko ba za su yi ba ko da ka nema da wajen su ko da ka nemi su yi maka ba za su yi ba dan Allah bai umarce su su yi ba abinda kuma Allah ya umarce su su yi za su yi ko ba ka nema ba wala fa'idata fi talabi minhu to kaga kenan ba amfanin ka nema din an gane ko dalili na biyu أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك به ففي هذه المفسدة bayan sun bar duniya ba sa rayuwa tsakankaninmu a zo kuma ana neman wani abu a wajensu wannan zai kai mutum zuwa ga shirka kuma kaga a cikin shirka akwai barna babaru akwai babbar barna a ciki falau qaddara anna fihi maslahatan lakana hadhihi al-mafsadatu rajihatan da za a kaddara ma akwai maslahar da za ta sa ka nemi su yi maka to mafsadar da take ciki barnar da take ciki ta fi girma ta fi rinjaye domin duk abin da zai yi maka jagora zuwa ga shirka wannan ya fi muni a sama da dukkan wata maslaha da zai baka in akwai wata maslaha a ciki to munin da zai iya kai ka zuwa gare shi ya fi girma fa kaifa wala maslahata fihi to ballantana ma babu wata maslaha a ciki ballantana ba wata maslaha ciki bi khilafi talab minhu fi hayatihim wa hudurihim sabanin idan lokacin da suna da rai suna rayuwa tsakankanin mu ko lokacin da suke tare da mu a lokacin kaga akwai amfani ka nemi wani salihi ya maka addu'a don zai yi yana tare da kai kace yi mun addu'a ayi mana addu'a mana zai yi maka addu'a to amma bayan baya nan yayi tafiya kana gidanka kana kawance kan ɗakinka kana kan gadonka kuma kana cewa malam wane yi mun addu'a ko shehu wane shehu ko baya baya nan ma baya garin ma bai ma san da kake me kake kwatsawa ba to kaga wannan zai kai ka zuwa ga shirka domin wani matsayi ne kake so ka bashi na ubangiji to shine yace in kuna nan da rai ko ana tare da su fa innahu la nafsa da tafi babu karna a cikin wannan dan ka nemi yayi maka fa innahum yanhauna 'ala shirki bihi domin idan zaka yi gona da iri dangane da lamarin su za su hana ka da sun ga za ka yi azarbabiya za ka zake su saka maka mulki ballantana suka ga abin zai kai ka ga fada cikin shirka balki nan fa kamace su yi maka lokacin suna tare da kai akwai amfani a cikin wannan amfani gare ka da gare su kuma su ma za su amfana idan har ka nemi addu'a suka yi maka haka za su amfana su ma wa huwa annahum yusabuna za a ba su lada wa yu'jaruna ala ma yaf'alunahu za a ba su lada akan abin da suke yi hina idin din nafi kullihim na amfanar da halitta da suke a wannan lokaci domin duk wanda kai wa addu'a Allah ya karɓi addu'ar da kai masa, kai ma zai baka lada a kan wannan. Ka amfanar da halittar Ubangiji kai ma ka amfana. To kaga wannan a lokacin da suke da rai kenan. Fa inna hum fi daril amali wat taklif dan a lokacin suna gidan da ake cewa a yi aiki a samu lada. Bayan mutum ya rasu to babu kuma batun a kallafa masa kuma wani aiki. Bayan bayan ya bar duniya babu batun a kallafa masa wani aiki. wa shafa'atuhum fil akhirah a lahira kuma su zo su maka ceto su cece ka a gurin ubangiji kai ne izharu karamatullahi lahu anan kuma akwai bayyana karamar ubangiji gare su a ranar gobe kiyama su zo su maka shafa'a su cece ka akwai fito da yadda Allah madaukakin sarki ya karrama su kaga nan ma akwai amfani gare su akwai amfanarwa gare su su kan ابن تيمية يكتب بالشورى وأصل سؤال خلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه أصلي يتم كوشن يكي دنجنة كرو إيوانا أبو يروكو أصلي يروكو أمسلمتي ba wajibi ba ne ba mustahabbi ba asalin bai zama wajibi ba bai zama mustahabbi ba ka ce wane yi mun kaza wane ban kaza ba wajibi ba ne ba mustahabbi ba ne bal al-ma'mur bihi su'alullahi ta'ala abinda aka umarce ka da shi shine ka roki wato roƙon wani Allah ba wajibi bane ba mustahabbi bane abinda aka umarce ka da shi shine ka roki Allah shi ne al-ma'mur bihi ka roki Allah ba ka roki wani ba wal raghbatu ilayhi kai kai fadayi wajen ubangiji wa tawakkulu alayhi ka dogara gare shi wa su'alu al-khalqi fil asli muharram asali ka roki wani ba Allah ba asalin hukuncin haramun wa in lakinnahu ubiha lid-darurati an halatta maka yin wannan ne saboda larura amma asalin haramun larura ita ce take sawa a samu sassauci cikin wannan hukunci wa tarkuhu tawakkulan ala Allah afdal ko da a lokacin larura din kuma ka fasa roƙon wani halitta ka ka jinse bukatar ka shine yafi falala ka gani ala ayi halin shi roƙon in dai wani halitta za wani Allah zaka roƙa ba ba Allah ba wani halitta zaka roƙa ba Allah ba baya zama wajibi ba zama mustahabbi ala ayyati hal ko da akwai buƙatuwa ka ɓoye buƙatar taka ita ce afdalu akan kai roƙon
قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أي ارغب إلى الله تعالى لا إلى غيره وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فجعل الإيتاء لله والرسول بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأمرهم بإرضاء الله ورسوله وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله لا أن يقولوا حسبنا الله ورسوله ويقول إنا إلى الله راغبون لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون نعم إنا لله نعم لم يأمرهم أن يقولوا إنا إلى الله ورسوله راغبون فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما أنت لاقن فلو جهدت الخ... فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك فإن استطعت أن تعمل أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وهذا الحديث معروف مشهور مشهور ولكن قد يروى مختصرا وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو من أصح ما روي عنه وفي المسند لأحمد أن أبا بكر بن الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا
ibn tayyiya ya ce asali kawai wannan halitta wata bukata ta duniya wanda bai zama wajibi a kansu su aikata maka ita ba laisa wajiban ala sa'il wala mustahabban kai ne roƙon bai zama wajibi gare ka kai roƙon ba bai ma zama mustahabbi ba bal al ma'muru bihi su'alu Allah ta'ala abinda aka yi umarni da shi ka roƙi Allah war raghbatu ilayhi kai fadayi a wajen Allah wa tawakkulu alayhi ka dogara da Allah wa su'alu al khalqi fil afni muharram ka roƙi wani Allah ga asali haramun ne lakinnahu ubiha lid-darurati abinda ke sawa a yi tobaciya ga wannan asali shine larura sai a halatta maka shi dan larura wa tarkuhu tawakkulan ala Allah ko da a halin larura din barin roƙon ka dogara ga ubangiji afdalu shi ya fi fifiko kala ta'ala Allah ya ce fa idza faragta fansab idan ka gama ibadarka ka kafu dan addu'a ko fa idza faragta fansab idan ka gama gwagwarmaya ka kafu don bauta wa Ubangijinka, wa ila rabbika farzab kuma zuwa ga Ubangijinka shi kadai sai kai kadai. Wannan gabatar da jarum wa majrur ila rabbika sannan farzab yana nuna alhasru wato an kadaita an tsakaita fadayinka zuwa ga Ubangijinka shi kadai kamar a ce farzab ila rabbika wahdahu dole dole suwa ai irghab ila Allah ta'ala la ila ghairihi shine ibnu taymiya ya fassara maka ayar kai kwadayi zuwa ga Allah shi kadai kada kai kwadayi zuwa ga wani sa wa qala ta'ala Allah ya ce walau annahum rabbu ma atahum Allah wa rasuluhu da a ce sun yarda sun gamsu da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su da abinda manzansa ya ba su wa qalu har ma suka ce hasbunallahu Allah ya isan mana sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah da zai zai bamu daga cikin falalarsa haka nan manzansa ma zai bamu inna ila Allah rajibuna mu zuwa ga Allah shi kadai muke kadai a wannan ayar fa ja'ala al-ita'a lillahi wa rasulihi kaga sai Allah ya sanya bayarwa ya jingina wa Allah da manzansa Allah na bayarwa manzansa ma na bayarwa yace walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu ya kuma ce sayi tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu kaga abin da ya shafi ita'i Allah ya jingina wa manzansa kamar yadda yake wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu abinda manzo ya baku ku karba wa ma nahakum an tantahu abinda yana ku ku hannu fa amarahum bi irda'i Allah wa rasulihi Allah ya umarce su su yarda da Allah su yarda da manzansa wa amma sul hasbi amma wajen isarwa fa amarahum an yaqulu sai Allah ya ce su ce hasbunallahu bai ce su ce hasbuna Allah wa rasuluhu ba saboda alhasbu lillahi wahdahu alhasbu Allah kadai ake jingina wa isarwa ce Allah ya isa shi kadai ake faɗa ba ce Allah da wani sun isa haka nan ya ce da su inna ila Allah rabibun su ce lalle mu za su kadai ne zuwa ga Allah shi kadai lam ya'muruhum an yaqulu bai ce ku ce inna ila Allah wa rasulihi raji'un ba ba qala wa rasulihi ba saboda ar-raghbatu la takunu illa ila Allah wahdahu shi kadai Allah shi ake kadai a wajensa كما قال تعالى في الآية الأخرى كما عند أوت آية تندب أن الله يكتشفها ومن يطع الله ورسوله والنبي هو أن داعى وهو من جنس داعى ويخشى الله يذكر الله ويتقه يتقوته فأولئك هم الفائزون waɗannan su ne masu samun babbayin a cikin wannan aya sai mu ga Allah madaukakin sarki da ala sa'ata lillahi war rasul za ta abu Allah abu manzo duka ya jingina musu biyayya wanda alal khashiyata wa taqwa lillahi wahdahu amma abin da ya shafi khashiya koyo na zuci ko taqwa sai Allah ya sanya shi ga Allah shi kadai sai ya ce wa yakhsha Allah bai ce wa rasulahu ba wa yattaqi bai ce wa yattaqi wa rasulahu ba sai ya ce wa yakhsha Allah wa yattaqi وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هكذا أحاديث من مشهور na Abdullahi dan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake masa wasi yake masa nasiha a yayin da yake tare da shi Ibn Abbas yana dan yaro karami yake cewa ya gulam ya kai wannan yaron inni muallimuka kalimatin ni ne sanar da kai wasu kalmomi ne masu muhimmanci ihfazillah ya hafka ka tsare dokokin Allah sai kai ma Allah ya tsare ka ihfazillah tajidhu tujahaka ka tsare dokokin Allah za ka same shi a gabanka za ka same shi sanda ka buƙaci shi sanda kai ka kake neman taimakonsa a lokacin sai ka samu taimakonsa idan ka tsare Allah a cikin walwa shi kuma sai ya taimaka maka lokacin da kake cikin tsanani shi ne yace ta'arraf ila Allah kullu khair ya'rifka fi shidda ka nemi sanin ubangiji da sanin haƙoƙin ubangiji lokacin da kake cikin yalwa kai kuma zai tuna da kai ya waiwaye ka lokacin da kake cikin tsanani amma idan ka juya wa Allah baya lokacin da kake cikin jin daɗi to kada ka yi mamaki in ka shiga tsanani Allah madaukakin sarki ya yi watsi da kai ka lokacin da kake cikin ƙarfinka idan ka bauta wa Allah lokacin da kai rauni sai Allah ya ci gaba da baka ladan motar da kake yi lokacin da kake kada kana Allah yana cewa wa tin wa zaitun wa turu sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لكن منها للشمسون أبيت ما في كان إيرا فكاوى إيرا قل إيرا ما في كو ثم رددناه أسفل سافلين ثم المسا ما يدشي ما في كالأنسر كالأنسرتو فتقول يقول يا جماعة tsohon kukuf ya ragargaji ya zama babu abin da zai iya tsinanawa a rayuwarsa ba mun halicce shi ƙarfa sannan daga baya zo wani ruguje illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na tsarai falahum ajrun ghayru mamnun to waɗannan suna da ladan da ba yankewa abinda suka saba yi lokacin da suna fi ahsani taqwim dan sun tsufa sun kasa yi ladan ba zai yanke ba saboda haka lokacin da suke da ƙarfi suke cikin ganiyar samartakar su sun yi wa Allah a sun bauta wa Allah sun ba da haƙoƙin ubangiji to lokacin da suka tsufa abinda suke yi da ƙarfin su za su iya yi ba na ayoyi da salloli to a wannan lokacin kuma ladan ko ci gaba da gudana ba tare da yake ba shine falahum ajrun ghayr mamnun idan sa'alta yace da shi idan sa'alta idan za ka yi roƙo fas'alillah to ka roƙi Allah wa idza ta'anta in zaka nemi taimako fa sa'in billah nemi shi wajen Allah jaffal qalamu bima anta latin alqalami ya riga ya bushe da abin da zaka ci karo da shi an riga an rubuta har abin ya riga ya bushe an gama tsara komai abin da zaka ci karo da shi a rayuwarka Allah ya riga ya rubuta wannan فلو جاهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك da dukkan halittu za su yi ƙoƙari iya matuƙa na su cutar da kai to ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay'in katabahu Allahu alayka sai dai da abin da Allah ya riga rubuta maka to ba za su iya tsarawa akan abin da Allah ya rubuta maka ba fa in istata an ta'mal bi ridha Allah an ta'mala lillahi bi ridha ma'a al-yaqin fa'al da mar za ka iya bauta wa Allah ka yi aiki tare da yarda tare da yaƙini to kai arraza shi da duk abin da ya same ka na tsanani na bala'i kada ranka ya ɓaci kada ka yi raki shi ake cewa riba wato ya zama na babu bambanci a wajenka tsakanin abin da zai same ka na ni'ima da abin da zai same ka na nikima an gane ku abin da zai same ka na samu da abin da za ka rasa ya zama ɗaya ne a wajenka lafiya da rashin lafiya ya zama ɗaya ce a wajenka an gane ku yabo da zagi ya zama ɗaya ne a wajenka ka yi farin ciki da abin da zai same ka na bala'i kamar yadda kake farin ciki da abin da zai same ka na nila shafi cewa riba in Allah ya jarrabe ka kai ta godiya kamar yadda kake godiya in Allah ya baka ni'ima ran da ka fita ba ka samo kai godiya ran da ka fita ka rasa ka dawo kai godiya fiye da ta jiya to kaga wannan ba karamin mukami ba mutum nawa ne zai taka wannan mukami إن الإنسان خلق عزيزا إذا مسه الشر دفوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا أن لا يكون بكيا إلا المسلمين إذا شر يسامي بغير راكي إذا كما الخير يسامي بغير رواني الرضا بقضاء الله wannan ba wajibi ba ne asabr wajibi ne akwai asabru ala qada'illah akwai kuma arriba bi qada'illah asabr wajibi ne an an an wata musifa ta same ka kai hakuri wannan wajibi ne amma matakin rida wannan mustahabi ne an gane ku dan da an wajabta shi to da wanda za su taka wannan matakin sa kaɗan ne wanda zai ce ya ubangiji inda ni har ka yarda da ni to komai ma ya same ni komai ma ya same ni duk da cewa irin wannan musulunci bai yadda ka dinga neman wa kanka bala'i ba a yi wa Allah haka domin za ka iya za ka iya zaton za ka iya jurewa sai ya jarrabe ka dinka kasa jurewa ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون kafin mutuwar ta zo ni wallahi a mutu ma ko ko sama da ƙasa za ta haɗe walla duk bala'in da za a yi sai dai kaza kaza wannan dai za ka iya kai burin kaza ta cewa kai namiji ne shi yasa annabi yace la tatamannu liqa al-abd wa idza laqitumuhu kada ku sa ku dinga burin Allah ya kawo bala'i in Allah ya kawo su to ku jajirce saboda haka ba dole ba ne don kana jin cewa za ka iya in abin ya zo in abin ya zo ka iya jurewa akwai wani ana ce da shi Samnun al-Misri wani ne wanda ya shahara a zamanin shi da batun zuhudu da takawa da tsoron Allah to yana yawan faɗar wani baiti ba zai iya tuna shaɗarin baitin na farko ba amma ƙarshen baitin abinda shaɗarin su na farko yake cewa idan dai ni har ka yarda da ni shi kenan komai ya biya fa kai fa ma shi ita fattale ni duk wanda ka so ya ubangiji ka jarrabe ni ce ina dai na sami yarda ka ni na gama komai ka jarrabe ni da abinda ka ga dama sai kawai Allah ya jarrabe shi sai ya kasan tsari. Kwana da tsari. Ya dinga kuma yawo yana raki yana bin makarantu na yara ƙanana yana cewa ku yi wa ya ku yara ku yi wa tsohon nan dattijan nan naku addu'a ya yi wa Allah gatsali ya yi wa Allah gatsali to ba a cewa ko me kawai Allah ka yi ni na shirya baka sani baka dai bari in ya zo a nan ne za a san kai waye amma ba ka dinga kiran ya zo ba shi yasa in ana addu'a ta mutuwa kake Allahumma inna nas'alu nas'aluka bala'an hasana kada ka ce kana roƙon Allah bala'i ka ce bala'an hasana jarraba mai kyau jarraba da zaka iya cinyewa to kamar ka ce bala ai mana jarraba mai sauki to wannan wannan yana daga cikin addu'a mai kyau inna nas'aluka bala'an hasana ya Allah in ka tashi jarraba mu ko ma ka ce ya Allahumma innana du'afa innana du'afa fala tab fala tab fala tabtalina fanadil ya ubangiji mu ba sarauni ne kar ka dora mana bala'in da zai da zamu halaka ka nuna kasawar ka ko ka roƙe shi bala'an hasana wani ya ga wasu suna addu'a suna Allah Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana a cikin da hauki wace kaji wasu can suna roƙon Allah bala'i ni bala'i ba suke Allah Allah ya yi to shine yake cewa fa in istata'ta an ta'mala lillahi birrida ma'a al-yaqin fa'al kaga sai ce wa in istata'ta in zaka iya bauta wa Allah birrida tare da riba da yarda da yaƙini ta kankancewa ba ka da shakka cikin duk abin da kake yi to kai wannan duk fa in lam tastati in ba za ka iya bautawa Allah bin riba ba fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katira to kai hakuri akan abin da baka so akwai alkhairi da yawa a ciki kaga an bambance tsakanin riba da asabar asabar wannan dole ne kowa aka jarrabe shi ya hakuri kada ka je kana kai karan ubangiji kana raki cikin taro kana fadar irin kai bayan bala'in da kake ciki wannan ba daidai bane to wannan hadisi kama ibn tayyib ibn ibn tayyib yake cewa hadal hadisi ma'rufun mashhur hadisi ne sananne mashhuri yana da cikin sunan sunan tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi ba da wannan lafazin ba haka ne imam ahmad ya rawaito shi ba da wannan lafazin ba tun daga fadarsa fa in istata'ta an ta'mala bir-riba wannan hakim ya rawaito wannan a cikin mustadrak haka nan abu mu'ayyib ya rawaito wannan a cikin hilyatul hilyatul awliya amma isnadin ta mai rauni ne kwarai da gaske isnadin hakim mai rauni ne kwarai da gaske isnadin abu mu'ayyib mai rauni ne saboda ka wannan hadisin ko wannan ziyada bai nisfata an ta'mala da riba kana da rauni an ba mu ko wata ruwayar lafazin da yake cikin arba'in nawawiyya kamar da ka sani lafazi ne na turmidi kuma wannan ya inganta za ku ga babu ƙarin fa'ili ta za ta an tamal a cikin sa wannan bai inganta ba lakin walakin kabiruwa muktasaran yace ana ana rawaito shi a takaice wa qawluhu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah huwa min afashi ma ruwiya anhu bal huwa sahih wannan abin da ya faɗa din shine mafi inganci to shine ma mai inganci wancan tsarin sai yusta fata wannan bai inganta ba to kaga nan Allah na dauka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin umarni ne in za a yi roƙa in za a yi roƙa a roƙi Allah wannan shine asali ka roƙi Allah wa fil musnad li ahmad أن أبا بكر الصديق كان يسقط الشوق من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه a cikin musnad na Imam Ahmad da Ibn Abu Bakar Siddiq duniyarsa tana faduwa daga hannunsa amma baya ce ma wani mutoni ita wa yaqulu yana cewa inna khalili amarani alla as'ala an-nas shay'an khalili badadaina ya umarce ni kada in roƙi mutane komai wannan isnadin sa akwai rauni riwayar ibnu abi mulaika an abi bakar akwai kitai a ciki abin da ya inganta shine abin da zai faɗa na sahihu muslim abin da Auf ibn Malik ya ba da labarin yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka kasance babu shakka ta yadda Abu Bakar shine a gaba cikin wannan ɗabi'a da sahabbai suna da ita na cewa ba sa son su roƙi komai a gurin kowa in ba Allah ba an ce sahabbai suna da wannan halayya to sayyidina Abubakar shine a gaba a gaba shine hadisin sahih Muslim da yake cewa kana so ne mu shiga saboda yau karatun nan ba zai tsayo ba dan a gaje nake daga unguwa nake ma ba daga to ba ma hadari ne shi kenan رفعت جميلة قول كل خبيث وده ما أبدي لك هنا في أنا قلنا لن تخبري فبعد لي أتاك أنا بيت بيتك أمين رسول بعدها Allah madaukakin sarki ya mana gamba kafar ya zama dacewa wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sannan guda biyu tambayi na farko ya kamata a ce a duka biyun ma ba na farko ba na ɗaya da na biyun ya kamata a ce a darasin rana asabar muka yi shi don a cikin da muka tattauna matsala ne. Daya ta fito a cikin tambaya wani ya yi tambaya akan hadisin ulama ulama ummati ta anbiya ibnu isra'il da lokacin ban iya tun abin da yake a kwakwalwa ta na ce ina tsammani wani lokacin ina shakka akan abin da nake faɗa ina tsammanin ya inganta hadisin ba da asali hadisin ba da asali la asala da bai da ma isnadi na ka bai ma bai da ma isnadi ba zai inganta a lokacin na yi na faɗi cewa idan ma ya inganta yana da ma'anar da za a iya bashi a lokacin na yi bayanin irin ma'anar da za a iya bawa hadisin ko da za a fahimci hadisin ba yana nufin cewa malamai a cikin wannan al'umma matsayin matsayin annabawa ne matsayi na falala ko na daraja ba na faɗi abin da ake nufi da shi kamar yadda waɗanda suka halarci karatu za su iya tunawa abu na biyu mun maganar sallama lokacin da za a rabu da bayan gama wannan darasin na ba na wannan satin ba na wancan satin idan idan za a rabu a yi sallama na ci ba na iya kuma wannan to akwai hadisi a cikin sunan tirmidhi wani wani dalibi ya ya samu hadisi duk da cewa bai yi mana magana akan ya ingancin sa ba amma da ya yi ko maganar tirmidhi da ya hassana hadisi wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ta ahadukum ila al-majlis fa yusalli in ta yanku ya zo guri ya zo guri ko ya sallama sai za a rada an yaso ma in yin dole tashi daga gurin sa musallin ya sake yin sallama balai ta tsula da hakkun nan akhira a lokacin malam malam sanin alaran ma ya ishara zuwa ga ruwa sai dai ba cikakke ta ba ta farko da ta fi cancanta sama da kudi ba saboda in wannan hadisin ya inganta to ya zama nasi a cikin matsala da in ya inganta ya zama nasi akan cewa sallamar farko da ta biyu sunna ne sunna ne in za ka ka zo kai sallama in za ka rabu ma kai sallama daman muna yi ba wai yanzu ne za mu fara yi ba daman ana yi kowa aka zo gun shi aka za a zo aka ji an yi kuma yin sallama ba mu daina ba to amma dai muna so mu samar wa abin tushe ko dan ka san abin da aka saba da shi barin su aiki ne yanzu za a ce baya da tushe a bincika a bincika ba a samu ba to fa ce a daina fa ba za a daɗe ba wai waɗanda suke masu karatu har ma malaman yadda da haka ake da yanzu ka zo waje na za ka fahimta na yi sallama da kai don ya zama jiki ya zama jiki baka ma san san da za ka yi gani kuma kake ma in baka yi din ba za kamar ma kuma ka wulaƙanta shi ma zai san sa kuma kula shi ba kai ba to dole ka mika masa hannu ku sallama to in an samu nasi ka ga shi ke na an huta kuma da ba maka tafiya samu take duk abin da muke yi muna kokarin ya zama akwai wani nafsi da ya mara mana baya wanda za mu dogara da shi Allah ya da sun sarki mana jagora ya mana da fitar wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad ku zo mai mu'jiza shin ba za ka roƙa mana Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba wannan matsala da muke ciki a ce kafirai sun hana mu sakat ka roƙa mana Allah mana a saukar da wata mu'jiza a halakar da kafirin lokaci guda kowa ya huta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi cikin gide yana cikin ɗakin Ka'aba yace da shi mutanen da suke kafin ku a da can an taɓa samun al'ummar da suka yi imani a kama mutum ba dan komai ba sai dan ya imani a sa zarto da kafinta ke amfani da shi wajen yanka katako a tsakiyar kansa a rinka yankawa sai an raba mutum gida biyu ana cewa da shi ka bar addinin ka yace ba zai bar addinin nasa ba har sai an datsa shi gidan yace ina tabbatar muku da cewa la yutimmanna Allahu hadha al-amr lalle Allah sai ya cika wannan al'amari na musulunci hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadramaut la yakhafu ahadan illa Allah wa dhiba ala ghanabi har sai matafiyi ya tashi tun daga sana'a zuwa birnin hadramaut ba abin da yake jin tsoro sai Allah sai dai ko kura ka tafi masa dabba amma ba wani ya tsare shi masa barazana ba lokacin da ake faɗa Khabbab bin al-Arat wannan a lokacin baka isa baka fito daga Makka kai tafiyar kilomita 50 face sai yan fashi da makami sun tsare ka ko yan kabilar da ba taka ba sun tsare ka sun maka ta'addanci yaƙe yaƙe da rigingimu yayi yawa a lokacin nan in za a yi tafiya daga wani sashi zuwa sashi tafiyar kilomita 100 sai an haɗa runduna guda kafin a kai labari amma annabi ke cewa sai wannan musuluncin ya shiga har ka tashi daga sana'a zuwa ga hadar mawut ba abin da zaka ji tsoron yi maka barazana akan titi saboda me saboda nan gaba duk musulunci zai zo ya mamaye wannan wuri haka ko abin ya faru yanzu ba wai daga sana'a zuwa ga hadar mawut ba daga ko ina ma ka tafi daga makka zuwa madina ka tafi daga ina ne zuwa ka tafi ba tare da wani abu ya maka barazana ba in ka ga wani abu ya maka barazana akan titi abin da ya haifar da wannan barazanar rashin tauhidi ne da akwai shi da babu wannan barazanar saboda haka duk waɗannan dalilai ne da ke nuna mahimmancin tauhidi da kuma gudunmuwar da ke bayarwa wajen samar da al'umma ta gari wajen samar da zaman lafiya a gidan duniya da kwanciyar hankali to tunda mun san wannan shine tauhidi yanzu kawai abin da ya rage mu tambaya shine yaya aka yi yanzu ake cikin rudanin duk da cewa da annabin ya zo bai koma ba duk da cewa da ya zo bai bar duniya ba sai da aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an cika addinin qur'anin nanan hadisin nanan kuma ana nan ana karantarwa babu wani gari da musulmai za su kai dubu biyar ko dubu goma face sai ka samu malami yana karantarwa ana karantar da wani abu na ilimin addini har yanzu a lokacin da aka zo aka samu irin ci gaban da ake da shi bayan makarantu wanda aka saba da su na yau da gobe irin na gida irin na karatun zaure irin makarantun allo da za a haɗa gume wato a hura wuta a yi karatu aka zo aka samu ci gaba a tsarin makarantu irin wanda ake musu gini na zamani ajujuwa da kujeru ana ɗaukan darasi tun daga mataki na primary har aka an kai mataki na jami'o'i ake da manya-manyan jami'o'i a duniya kamar jami'ar musulunci ta birnin madina kamar jami'ar ta ummul qura ta birnin makka kamar wato ainihin jami'ar musulunci ta islamabad a pakistan kamar jami'ar musulunci ta malaysia kamar jami'a ta zaituna wadda take kasar tunisia kamar jami'ar al-azhar da sauran manyan jami'o'in duniya da ake da su wanda suke danganta kansu da cewa jami'o'i na musulunci har yanzu duk bayan karatu na gida ga karatu na zamani wanda aka samu amma tare da haka menene ya kawo matsalar da duniya take ciki yanzu mun ga dai yadda can ake ciki mun ga yadda tauhidi ya kawo gucewar dukan waɗannan matsalolin to ya aka yi yanzu ga musulman ga adadin musulman ga kuma karatun ana yi dare da rana a makarantu na zamani da makarantu waɗanda suke wato ba siffar tsarin karatun zamani suke ba amma duk da haka duniya tana cikin wannan matsalar wata gudunmawa musulmai za su iya barowa don fitar da duniya daga cikin wannan matsalar irin yadda musulman farko suka yi to a hakikanin gaskiya dan ansa wannan tambaya abu ne mai tsawo sai dai mu takaice shi cikin kalmomi kamar haka farko dai karatun da duk ake yi galibi a makarantu da dama ko na tsoro ko na allo ko na ina ne ko makarantu waɗanda suke da gini irin na zamani za ka samu rabon da tauhidi ya samu a cikin kaso in an kwatanta da shi da sauran ilmomi rabon kaɗan kaɗan ne ba da yawa da haka do sai ka samu tauhidin yayi karanci makarantu kuma na Allah za ka samu galibi abinda ake karatun Qur'ani tsantsarsa ba a fassara ko aya ɗaya dan a san ma'anarta to saboda haka sai ka samu har yanzu tauhidi baya da rabo mai tsoka wannan na farko kenan na biyu lokacin wato khilafa na banul abbas musamman a lokacin halifa ma'amun akwai bakin ilimi da suka shigo cikin musulunci ko da harshen larabci wanda da babu su ilimin falsafa daga yunan daga kasar greek daga girkawa ilimin falsafa kuma ilimi ne da yake dogaro da hankali wajen bayanin abin da ya shafi Allah ko annabta ko ranar tashin kiyama abinda duk hankali ya yi tunani ya tabbatar da shi sai a tabbatar da shi abinda hankali ya ga rashin yiwuwarsa to sai a rufe wannan abin ya guda shine abinda falsafa ta gina akai har ilimin falsafa ya zo ya samu wani kane shine ilimin mantiki waɗannan bakin ilimi ne a lokacin babu su a farkon musulunci lokacin annabi lokacin sahabbai lokacin tabi'ai lokacin tabi'ut tabi'ina lokacin su Abu Hanifa Imam Malik ibn Anas Imam Shafi'i Hammad ibn Zaid al-Auza'i Shu'ba ibn al-Hajjaj da sauran malamai Yahya ibn Ma'in al-Imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ahmad bin Hanbal Sufyan al-Thawri lokacin duk waɗannan bujiman malamai babu wannan ilimin na falsafa babu kuma ilimin mantiki saboda haka lokacin Khalifa Ma'mun ne yake gani yayi wa Larabci gata aka ɗauko wannan ilimin daga yaren mutanen Greek yaren Girkawa aka fassara shi zuwa ga harshen Larabci wanda ilimi ne da yake dogaro da hankali wajen bayanin abin da ya shafi Allah ko annabta ko kuma ranar tashin kiyama to da wannan ne sai aka takuɗa shi da ilimin tauhidin da muke da shi wanda muka gada tun fil azal sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina kuma wancan din yafi yawa a cikin karatun tauhidin mu sai suka hargitse da juna ta yadda tauhidin ya zanto a takuɗe ki geran ba da bana to haka aka yi ta karantar da tauhidi a wannan tsari tun daga lokacin Halifa Ma'mun wanda shine shugaban musulmi na duniya a lokacin sa har kuma daga baya daular shi an ci ta banu ta Ubaidiyun suka zo suka karbe mulki suka yi karfi musamman a sasannin Misra wanda su ne farkon mutanen da suka kafa jami'a na Al-Azhar to su kuma suka shigar da tunaninsu game da tauhidi wanda yake ya sha bamban ma da tunanin da Ma'mun yake da shi akai suka kawo soye-soyen zukatansu suka sa wanda zai yi hidima ga aqidan su ta shi'anci har ya zuwa lokacin da wato ainihin Salahuddin al-Ayyubi shi kuma ya zo ya fatattake su yayi gudunmawa kwarai da gaske wajen kawar da aqidar shi'anci daga tsarin salabas na karatun Jami'at al-Azhar amma kuma sai ya tabbatar da aqidar ash'ariyanci a cikin salabas din Jami'ar Azhar wanda har yau ita ake karantarwa har yau ba a samu canji ba a takaice da abin da nake so in ci a nan gurin wato rabon da tauhidi ke da shi a tsarin makarantu ko na gida ko makarantu waɗanda suke na zamani sai ya kasance kaɗan ne don haka tauhidin ya kasance jama'a suna yin wasa suna kishirwarki tun da suna kishirwarki dole irin wancan matsalolin da suka faru a lokacin jahiliya saboda babu tauhidin su sake dawowa a yanzu da ake kishirwarsa na abin da muka gabatar tun a farkon magana sannan kuma gashi aka zo aka sake sakuɗa shi da wani abu ana wannan sai aka samu kuma abin da ake kira as-sawratul ma'lumatiyya al-hadisa wato abin da zan iya fassara shi da cewa wato juyin juya halin da ilimi ya kawo ma duniya shine da ilimin kimiyya ya zo ilimin fasaha ya zo ilimin kere-kere ya zo wanda musulmi duk suna bukatan wannan to saboda haka dole su jawo waɗannan ilmomi su rinka koyar da su a cikin tsarin makarantunsu wanda wannan kuma dole ya rage wa wato ainihin sauran subject na addini wanda a cikin su hadda tauhidi karfi dan a samu gurbin da za a shigar da waɗannan ilmomin sai tauhidi ya ƙara samun cin baya ta fuskar karantarwa da muhimmancin da ya kamata a baki ga tauhidin gurbatacce ga shi bai samu faɗi ba ga kuma ilimin zamani mai yawa da aka kawo na kere-kere wanda ya fiki shi tauhidin tun da dama can ba shi ne tataccen tauhidin da aka dauko cikin Qur'ani da hadisi ba tunanin mutanen Greek ne falsafa ce da ilimin mantiki ilimin da yake dogaro kan hankali wa a ce maka da kaza da kwai waye riga wani zuwa duniya ba za ta riga zuwa duniya ko kwai ne riga zuwa duniya har a tashi kiyama ba za ka gane waye riga wani zuwa duniya ba in dai da hankalinka ne amma in ka bi nafsi abu ne mai sauki in ka bi nafsi na shari'a sai ka samu abu ne mai sauki amma in kace zaka dogara ga hankali to duk dalilin da zaka bayar da shi kan cewa kwai ne ya riga zuwa duniya zan iya bayar da wannan dalilin ko wanda ya ninninka shi kan cewa kaza ta riga zuwa duniya har kiyama ta tashi muna rigima mu kare ba kaza ta riga ko kwai ya riga to kaddara mun je mun yi ittifaki to kaza ce ta riga to kuma sai muka samu sakamakon me me abin da muka cimma lokacin da muka yi haka a zuwa ce ya sunan ka ba Allah ce sunana Zaidu a ce a kai ba kai ne Zaidu ba kai dai kalmar Zaidu daban kai kuma daban saboda kafin ka akwai Zaidu kuma in kai mutu kuma ba za a binne Zaidu ba Zaidu dai na nan kai dai an raka sunan ka ne Zaidu sai da mun ce Zaidu ka waiwayo amma kai daban Zaidu da duk wannan bata lokaci aka ce galtar da duniyar musulmai da irin wannan ilimin to saboda haka duk wannan sai ya kasance wato yana da wato inikar a kalbi wato wajen karatun tauhidi yana da mummunan gurbi da ya bari dangane da gurbata wato ainihin tauhidi sai aka zo lokacin da saboda tauhidin ba tatacce bane ba ya gajiya wajen gamsar da dan adam idan ka zo zaka koye shi sai ka ɗauki lokaci baka iya shi ba tunda tunanin dan adam ne dan adam kuma kowa da tunanin shi amma ubangijin da ya halice ka in ka zo zaka fahimci tauhidin sa sai ka ka fahimta cikin ruwan sanyi tunda wanda ya san ka ne ya tsara maka tauhidin da ya dace da kwakwalwarka wanda ba cin karo tsakanin abin da kwakwalwarka take da shi na istidad na karban sakonnin da za a faɗo mata daga waje da kuma abin da Allah din ya faɗa mata amma in dan adam ne dole akwai cin karo tsakanin kwakwalwarka da abin da shi ya tsara maka to sai ya kasance gaba ɗaya ma wannan ta ƙara nesantar da al'umma masu jima in ma an zo a jarabawa ba jarabawa da ta wahala irin jarabawan tauhidi saboda tauhidi da aka gina shi akan falsafa da mantiki sai kasance ya fi kowanne wahala har ka kammala karatu da wuya ka ga cewa an taɓa yin jarbawan tauhidi ka samu kashi 80 cikin 100 ko 85 ko 90 saboda ya fi komai wahala to wannan tauhidin ba shine aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba dan haka yafi kowanne wahala dan haka yafi kowanne tsanani kai tai ba za ka fahimta ba to da wannan ci gaban zamani zo na kere-kere musulman da yake da wancan gurbataccen tauhidin sai ya samu kansa amma da ya ci gaba da rike wannan aqidar tashi ta wannan ilimin nashi na tauhidin da yake gurbatacce to dole masu ilimin zamani su dauki ta a matsayin dan kauye ba gidaje saboda tunani ne na mutanen Greek na lokacin su Aflatun lokacin su Farfariyos lokacin su Pythagoras lokacin su wane ne duk sun suka kawo wannan tunanin bai dace da wannan karnin da ake ciki ba bai dace da mutumin yau kai masa maganar musulunci amma ka bi ta wannan salon karantar da tauhidi irin na waɗancan mutanen sai ga kawai kai tsabagen dan kauye ne to kuma dan kana ce maka dan kauye a daidai duniyar da kai ma kana ciki sai da ka to kaga fa gaba daya yayin ma mutum gaba ɗaya shi ma ya shiga wannan ilimin ya kyale wannan gefe guda dan dai ya zama mai dan binni duk sai wannan ya ƙara haifar da tangarɗa wajen samar da tauhidi na gari a tsakanin al'umma to tunda ko zuciyar dan adam ya kasance tana da kitirwa da yunwar tauhidi to dole ne dan adam ya samu kansa cikin matsaloli a rayuwarsa irin matsalolin da muka riga muka gabatar tun farko yaki a Zaire yaki a Rwanda yakin kabilu a Burundi, yaki a Somalia, yaki a kudancin Sudan, yaki a Philippines, yaki tsakanin Northern Ireland da kasar da gwamnatin Ingila, yaki tsakanin wato kungiyar mutanen Roma da kuma Moro da kuma ainihin Philippines, yakin da duk ya suka duniya gaba ɗaya wanda ba za ta iya fita daga ciki ba in ba Allah ne sarfawa garin ta nono ba, ta samu wanda zai karantar da ita tauhidi na gari da za ta fahimce shi. Saboda haka ya jama'a, wannan shine dalilin da nake so in bayar dan kar mai tambaya ce da ni in dai har ka ce kafin zuwa annabi sallallahu an samu matsaloli lokacin da ya zo tauhidi ya gyara al'umma matsalolin suka kau to me yasa matsalolin suka fara zuwa suka ƙara zuwa yanzu bayan ga qur'ani ga hadisin ga malamai ga karantu duk ana yi amma kuma ka ce da mu ana kishirwar tauhidi mu yarda mu ba za mu yarda ba to wannan shine dalilin da na gabatar maka shine dalilin da yasa na ce har yanzu ana cikin wato ainihin a kishirwar tauhidi to don haka nan gurin sai mu bayar da nibza takaitacciya game da ainihin tauhidi wato dan bayani takaitacce ko wata hanya zan bi domin in samu fahimtar tauhidi na gari alal hakika domin samun sauƙin karantarwa malamai na addinin musulunci sukan karkata tauhidi shiya shiya bangare kaza bangare kaza bangare kaza waɗansu sai su kasa tauhidi gida biyu ce duka tauhidi ma gaba ɗaya iri biyu ne abinda suke nufi da iri biyu ne sai su ba shi kasan kamar haka su ce akwai tauhidun fil ma'rifati wal isbat su ce kuma akwai tauhidul qasdi wal iradati to kaga tauhidin fil ma'rifati wal isbat wannan kuma tauhid na al qasdi wal irada waɗansu kuma sai su kasa shi kashi uku idan sun tashi sai su ce akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifat kaga sun kasa shi kashi uku kenan waɗansu sai su ce a'a kashi hudu ne me ya dalilin ku na cewa kashi hudu ne sun ce akwai tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat akwai kuma wato ainihin tauhid na wato alhakimiyya tauhid alhakimiyya in hukumu illa lillah waɗansu sai su kara su ce akwai tauhidin risala idan mun ce me kuke nufi da tauhidin risala sai su ce lokacin Musa da Haruna annabawa ne guda biyu wannan manzo ne wannan ma manzo ne lokacin Ibrahim da Lot sun yi zamani daya annabi Ibrahim manzo ne annabi Lot ma manzo ne mai zaman kansa lokacin wani da wani sai ta kawo annabawa guda biyu da suke zamani lokaci guda a sararin duniya sai sai amma mu lokacin annabin mu ji kadai ne babu wani annabin da ya tarayya da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole kenan akwai tauhidur risala sai su kawo wannan sai su sa cikin karantarwa da sauransu a waɗansu kuma sai su yi tauhidin kashi biyu amma ya sha bamban da kashi biyan farko da na baku sai su ce akwai tauhidul ma'bud sannan kuma akwai tauhid na ar-rasul wato a- wanda za a bauta shi kadai ne kuma wanda za a ji tsarin bautar da ya kawo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne waɗannan duk na kawo su ne ko wanda sai kasa kashi biyu ko kashi uku ko kashi hudu ko ma wanda za su iya kasawa kashi biyar dukkanin su dai magana su ba cin karo da juna dangane da bayanin da za mu biyo baya wanda zai wayar mana da kai akai saboda kada ka karanta wani lissafi a ce kashi uku ne ka karanta wani a ce kashi biyar ne wani a ce kashi biyu ne ya kasance ka samu rudewa kwakwalwarka ta tushe ta kasa karɓar waɗannan al'amuran tauhidi a idan muka tashi ta'arifinsa wato shine dai kadaitawa dayantawa mayar da wani abu ya zanto daya ta yadda ba ya da na biyu ba ya da na uku idan an ce tauhid a larabci abin da ake nufi kenan to lokacin da duk aka ce tauhid kai tsaye ana nufin wato tauhidullahi ta'ala ma'ana kadaita Allah ta'ala kadaita Allah din nan shine wato sai mu dauki maganan malaman da suke cewa zai tafi kashi uku idan muka yi wannan sai mu shigar da sauran daga baya ko ga kowanne inda zai iya komawa cikin bayan mun fahimci kaso guda uku din wato kadaita Allah subhanahu wataala sai su kasa shi kashi uku na farko kadaita Allah ta fuskar ayyukansa kadaita Allah ta fuskar ayyukansa sai a ce menene kamar ayyuka na Allah subhanahu wataala sai a ce kamar halittan sama halittan kasa kamar kuma wato ainihin a saukar da ruwa fitar da tsirrai kawo dare da kawo rana sanya cuta jikin dan adam da fitar da wannan cutar daga jikin shi bai wa dan adam arziki da kuma kwace shi a mayar da shi talaka duk waɗannan ayyuka ne na Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya halittu duniya suke gudana a bisa ga tsarin da shi Allah din yake so tun da aka halitta sammai da kasai din nan aka yi tsarin fitowar rana da faduwanta fitowar taurari wata kuma har yanzu da wata da rana ba su taɓa samun tangarɗa ba dan ba daidai suke da na'ura wadda dan adam zai ba wadda in ta tsufa dole ta samu tangarɗa duk da tsufa ko daɗewan da rana ta yi wato ainihin ba ta samu tangarɗa ba to wannan shine kaɗai ta Allah da ayyukansa wannan kuma za mu fahimci annabawa sun tabbatar da wannan tauhidi ko da yake galibi dai ba shine abinda wato suka yi rigima da mutane akai ba amma karantarwa su ta tabbatar da shi annabi ibrahim alaihi salam ya samu mutanen su da ke bautar gumaka bayan ya nuna musu gumakan ba su da amfani suke cewa fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين wannan duk yana nuna kadaituwar Allah da ayyukansa allazi khalaqani wanda shine ya halitte ni ba tare da agajin wani ba kamar kuma yadda shine ya halitta duniya gaba daya allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun fa huwa yahdin shine yake shiryar da ni ya shiryar da ni me ya shiryar da ni tafarkin da zan bi in rayu ya shiryar da ni abin da zan yi in dace da yardansa in samu tsira daga azabansa to kuma ba ni kadai ba sai yake shiryar da kowa da kowa sabbahi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada shine kaddar halitta sannan kuma shi shiryar da wannan da yake fahada ya shiryar ya shiryar da kowa ya shiryar da dan adam ya shiryar da dabba ya shiryar da sauro ya shiryar da har ruwa ta fito ta tafi yawo ta nemi abinci amma bata manta hanyar da za ta bi ta koma ramin ta ba kiyashi ya fita ya nemi abinci ya koma ramin sa kowanne an da shi da farkin rayuwarsa in dai rauni ne ya kamata a ce waɗannan ƙananan halittu irin tururuwa kiyashi sun gajiya amma ubangiji ya ba su basira kila sama da basira wani lokacin za ka yi mamaki irin basira ka duba tururuwa lokacin da kai noma kai girbi geran ka ya fada ka girbe shi kafin ka zo ka yanke tururuwa za ta zo ta dauki nata rabon za ta dauki nata rabon idan ta dauka sai ta dauka dare da rana tana kaiwa rami tana tuskancewa a karkashin kasa saboda rani zai zo babu abinci damana za ta zo ba ta da abinci wannan da ta ajiye a kasa shi za ta yi ta ci kuma sai Allah ya bata wata basira domin da za ta ajiye shi cikin ƙasa haka kawai dan abin da ta ci da rani in ruwan sama ya sauka to dole wannan dawar ko geran sun yi tsiro to sai Allah ya shiryar da tururuwa yadda idan ta dauki kwayar dawa sai ta datsa ta gida biyu kwayar gero ta datsa ta gida biyu in dai ka dauki gero ko dawa ko dukkan wani abin da ke shuka ka datsa gida biyu ka shuka shi ba zai fitowa ruwan sama ba zai taɓa masa tasiri ba yanzu wannan wani ilimi ne da Allah sanar da tururuwa Allah zai kaddara fahada kenan to da haka nan gurin ta Allah wajen waɗannan ayyukan bai manta da kowa ba idan ubangiji subhanahu wataala yayi ka da rauni sai ya baka kamala ta wani bangaren in ya baka kamala ta wani bangaren sai ya baka rauni ta nan bangaren dan ka dan kowa ya bukaci kowa da sauransu da aka yi raƙumi da ƙarfin tsiya sai aka ba shi rauni ta fuskar hankali in ka ɗaura masa akala in tsera ya zo kama wannan akalar sai ya jaye ta wani tsera fa ubangiji ya hore maka shi ka ɗaura akalar nan ka ja duk inda ka ga dama amma kato wato goma ko sha biyar kato ba za su iya faɗa da raƙumi guda ɗaya ba in yi musu tumbe amma ubangiji ya hore wannan in ka samu kamala sanan sai ka samu tangarda sanan in ka samu tangarda nan sai ka samu sun ga ka mutum da dabara da komai ka hana raƙumi sakat ka hana shanu sakat kai kadai ka koro garken raƙuma ko garken shanu sama da ɗari ka kai su yi kiwo kamar yadda su gida kana tsawa kana bin su kana duka da za su yi zanganan da za ka yi labari amma Allah ya hore maka shi Allah ya hore maka su ka sarrafa su amma sai ka dawo gida ka kwanta sai sauro ya hana ka barci ka rasa yadda za ka yi wanda bai kai kasan duka waɗancan ba to duk waɗannan ubangiji ya mayar da wannan dan ya zanto darasi ga ɗan adam ne ya gane kudurar Allah da kuma kaɗaituwarsa to waɗannan khalaqani fa huwa yadi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi ke ciyar da ni shayar da ni ciyarwa da shayarwa duk a hannun Allah suke shi zai saukar da ruwa ya fitar da tsirrai kuma shi ke shayar da mutane wa iza maritu fa huwa yasqin lokacin da ya kamu da cuta ubangiji ne zai yayi ta har dai zuwa karshen abin da Annabi Ibrahim ya koyar haka kuma Qur'ani yazo ya koyar da wannan bangare na tauhidi kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تتركون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنا توفقون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون wannan duk koyar da wannan bangare na tauhidi tauhidul rububiyya aka ce man yarzuku kuma minas sama'i wal ardi wa yake arzuta ku da sama ya arzuta kuma da kasa wane ne Allah subhanahu wataala sama ya saukar da ruwa duk daga sama ne ya aiko da hasken rana ya asko da hasken farin wata taurari tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira waye duk yake yin wannan Allah ya aiko da hazo hazo da muke gani muna renawa da amfanin sa idan ruwan sama ya yanke an girbe gero saura dawa matukar hazo na zuwa ko da ba ruwan sama dawa za ta kai labari ita abin da dawa take so matukar kanta ya fito hazo da shi take kwaya da shi take nuna in babu hazo gaba ɗaya a wannan shekarar ba za a samu dawa ba a wannan shekarar gaba ɗaya ashe shi ma arziki ne ya hana ruwan sama jirgin sama sauka amma dai an samu abinci idan jirgin sama sauka ba abinci ko me aka yi wato mai arzuta ku daga sama kenan wal arz kuma ya arzuta ku daga kasa daga kasan nan wato ya fitar da tsirrai kayan abinci kayan marmari ko wanda zaka shuka kai ado da su a gidanka fulawoyi kenan itace da mutum zai sha inuwar su ya sha kasa ya huta duk wannan daga kasa ne ga kuma ma'adanai na cikin kasa karafa a cikin kasa ake hako su ga wato diamond ga lu'lu'i ga zabarjadi dukkan wani dangi na ma'adani daga kasa fetur kananzir menene roba da za a yi amfani da ita duk waɗannan daga cikin kasa ko daga cikin ruwa wani lokacin daga cikin duwatsu ake hako su a fito da su haka babu wani mutumin da yake cewa yana da sinadarin da in ya hada kaza da kaza za su zama diamond daga kasa Allah bi daukakin sarki ya ajiye shi ko cikin dutse ko a cikin kasa ko a cikin ruwa a je a shiga a dauko shi yadda yake yadda ubangiji ya ga dama halittarsa ga dukkan ma'adanan da mutum ke amfana da su to wannan duk arziki ne na Allah inda zaka gane wato yadda Allah ke gajiyar da dan adam inda wannan abin ba arzikin Allah bane ba hannun dan adam yake ai da an shiga uku sai a samu mutanen da su duniyar yau ta tura suna ganin gidadawa ne larabawa sai aka ajiye man fetur a karkashin kasar duk rigimar da Amerika sai a gabar ta tsakiya dan ta samu wannan man fetur din amma babu lunta da cewa wai an yi zalunci Saddam ya zalunci ko yace na ruwanta ba musulmi ne ya kashe musulmi dan uwansa ba ba abinda Amerika za ta yi hasara a wannan man fetur din ta kawai take karewa dole ta bukace shi da abin a hannun sake da sun ba sai su hada sinadari su fitar da shi a kasan su ba yadda zai wadace su amma dole sai sun bukata a wani Japan duk da ilimin kere-kere da suke da ita amma kuma ba ta da kalafan sai an nemi karafan auna waje ga suna zo duk an jijjike su a cikin Najeriya zaka samu karafai amma muna bi ta kai muna wucewa to wannan duk rabon Allah ne ya raba ma'adini kaza a wuri kaza ya raba ma'adini kaza ka duba United Arab din nan yar karamar kasa amma an cika musu ita da man fetur ko ina ka haka man fetur waɗansu kasashen suna fama da su dole sai sun saya to duk wannan rabon Allah ne yanzu kuma na sama'i wal absar wa yake wannan amma yamliku sam'a wal absar wa ke mallakar wato ji da gani wa man yukhrij al hayy min al mayyit wa ke fitar da matacce daga cikin rayaye wato ko ka ce kaza daga cikin kwai ko kwai daga cikin kaza kamar maganar da su ko kuma a'a matacce daga cikin rayaye fitar da kafiri daga cikin mummuni ko fitar da mummuni daga cikin kafiri kaga mutum mummuni ko lokacin ya aike ta kafiri kamar da annabi nuhu dan sai ya zama toba musulmi ba ko kaga mutum kafiri ya haifi da mummuni kamar yadda wato Walid ibn al-Mughira ya haifi Khalid ibn al-Walid kaga wannan yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy wa man yudabbiru al-amr wa yake gudanar da al'amuran duniya ba tare da ta samu rikici ba ba tare da ta samu tangarda ba rana ta fito kullun ta fadi ko babu tangarda ga sama a ginin da aka yi mata tun lokacin da aka halicce ta ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji al-basar hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو a cikin duk abin da Allah ya halitta in ka gani baka ganin tangarda baka ganin lalace ga ginin sama ba taba tsagewa ba a ce ga mala'iku yau suna gyara ba taba yi ba farji albasar hal tara min futur ubangiji yace juyar da ganin ka zuwa ga sama shin zaka ga waɗansu tsagogi ko za ga ta bule nan ko can gurin ta tana yoyo tana zuba sun marji basara karrate ne sake juyar da ganinka so nawa to ba adadi ba to bi ba domin karrate ne wannan yana cikin masadir waɗanda ake ɗaukar su da cewa siga siga ɗin su musanna ne amma ma'anan su jami'i kamar labbaika ne ba za ka ce ansawa guda biyu ba ansawa ansawa ansawa so ba adadi kamar sa'adaika kamar hananaika kamar hubabaika kamar hazazaika duk waɗannan makadir ne sigan su musanna ne amma ma'anan su jam'i ka kalli sama so ba adadi ka tsaga ido ka sake kai sai so ba adadi kowane lokaci ka kalle ta yan kalbi ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir ganin ka zai dawo a tabe ya zama tababe ba tare da ya gaci ba tare da ya tangarda ba shine yudabbiru al in ka tambayi su kafiran maka fa sai quluna Allah fa qul afala tatakun har dai zuwa karshe mun yaba da walƙar sun mai ido waye ya fara halitta waye yake mayar da ita bayan ta mutu duk waɗannan dai kadaita Allah da waɗannan ayyukan shine ake kira tauhidin rububiyya wato tauhidin rabbu domin asalin kalmar rabbu tana nufin allazi yurabbi shay'a daga kalmar at-tarbiya ne wanda yake at-tarbiya shine ri'ayatu shay'i halan ila halan ila martabatul kamal shi ne ake nufin tarbiyya wato kulawa da abu kiwatar abu zango zango zango zango har ya kai kamalarsa wanda shi ne tarbiyya to ubangiji shine ke kulawa da duniya yake tarbiyyantar ta ya kula da tsaro ya fito da shi ubangiji na wannan tsaron na karkashin kulawar ubangiji har ya gaba har ya yi wato kunshi har ya fitar da zangarniya har ya yi gununu ya yi kwaya ya nuna duk wannan ubangiji ke kulawa da wannan yasa ake kira su tauhidur rububiyya ma'ana mina tarbiyya ubangiji ne ke tarbiyyar dukkan halittu gaba to wannan bangare na tauhidi fa idan mutum ya yarda da wannan a yau shi kadai wannan kadai baya iya cire ka daga wani matsayi ya mayar da kai musulmi ka yarda da kashi ɗaya bisa uku cikin bangarori guda uku na tauhidi ana banka bakin biyu to yanzu dan Allah duniya tana kishirwar ta san wannan abin da muka bayyana ko ba ta kishirwar ta sani su fa ubangijin su turai abin da suka dauka duk waɗannan ababen ne ta ce ta yi saukar ruwan sama fitar tsare ɗabi'a ce kawai a ɗabi'anta abin zai yi kansa ba su yadda cewa akwai wani ƙarfi da yake gudanar da shi ba amma duk da haka inda za su zo su cika jirgi da shinkafa daga amerika a kawo ta najeriya a zo a sauke jirgin ya koma ba tare da direba ba ba tare da laborori ba ba za su yadda ba ai da sai a cika jirgin da shinkafa a ce kai najeriya ya dawo a kyale bai nesa zai tafi je najeriya a sauki kuma ya sake dawowa dole sai da wa sai da mai duka ce sarrafa to sai duniya ta gudana ita kadai ba mai duka ta ba mai sarrafa ta ai ba zai yiwu ba wannan shine bangaren tauhidi na farko bangare na biyu tauhidul uluhiyya abinda ake nufi tauhidul uluhiyya kadaita Allah a matsayin sa na ilahu dama al uluhiyya daga kalmar al ilahu ne kalmar ilahu daga aliha ya alahu ilahatan ko uluhatan ko ilahiyatan masdarin ma'ana dai al ilahu kuma a asalin ma'anarsa a larabce yana nufin abin da ake bautatawa sai dai daga baya aka rinjayar da ma'anarsa daga waccan ma'ana zuwa bakuwar ma'ana ta biyu wadda harshen shari'a musulunci ya san da zamanta shine abin da ake bautata ma bisa ga cancanta abin da ya cancanta a bautata masa ta yaya wannan abu za mu gane ya cancanci bauta idan ya zanto zai iya yin daya cikin ayyukan da muka ambata da su fitar da tsirrai saukar da ruwan sama arzuta mutane shiryar da halittu in zai iya yin wannan to ya cancanci a yi masa bauta in ba zai iya yin wannan wannan ba bai cancanta a masa bauta ba daga nan sai mu gane kenan waye za a yi wa bauta Allah shi kadai saboda shine ya cancanta da waɗancan al'amuran da muka ambata dan haka haka suke tare da juna to kafiran maka na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su kan yarda da wannan bangaren tauhidi kai galibi ma ba a taɓa yin waɗansu kafirai ba a tarihi face sai sun yarda da bangaren tauhidin rububiyya in ba addahariyuna ba addahariyuna wanda suka ce su ne dai neta kenan a yau a zamanin yau suke a matsayin neta wanda suke cewa ma'ana addahar huwa allazi yufni ma'ana yau da gobe ce take sa a haifuwa ne yau da gobe kuma ke sawa ne mutu amma babu wata fawa karkashin kasa da ke gudanar da al'amura su sune addahariyuna amma ba haka ba firawuna kansa ya yarda akwai rabbu amma ta yake ne ya fi girma ya yarda da samuwar wancan kenan kuma ya yarda wai a zo a yi masa ginin da zai leka ya hango Allah da yake faɗa masa ma'ana ya yarda da samuwar su da sauran ya yarda inkarin da yayi da yazo yana tambaya bi sigatul istifham yace ma rabbul alamin inkari ne na abin da laraba ke kira ta'aruful jahil ai tajahulul arif ka san abu amma ka nuna baka sani ba da gangan dan Allah ce wajahadu biha wa taykanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana asbatul muslimin jahadu biha ma'ana sun yi inkarin abinda Allah ya ba su na ayoyi amma a zuci ma sun san wannan abin akwai shi kawai dan zalunci da girman kai suka yi wannan inkarin amma ba dan sun jahilci abin ba to lokacin saboda haka duk ta Abu Jahil da su duk kafiran da Annabi yake su sun yarda da wannan dan Allah sai in ka tambaye su wake wannan fa sayaquluna Allah sai da kai Allah ne ke yi to kun yarda Allah ke yin wancan to dan me kuma kuke bauta wa waninsa haka yace qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka tambaye su kasa da duk halittun da ke kanta na wane ne ko bani labarin inda ka suke mallakar waye Allah ce sai na lillahi za su ce ma ai mallakar Allah ne tambaya ta biyu man rabbu samawati sabai wa rabbul arshil azim waye ubangijin sammai da kasa waye ubangijin al'arshi mai girma su ma dai sai na lillahi za su ce ai mallakar Allah ne tambaya ta uku ka tambaye su man bi yadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun wane ne mulkin komai ke hannunsa kaji fa malakutu kulli shay'in za a iya cewa mulku kulli shay'in duk bukatar ta biya domin da mulku da malakutu yana nufin da mulki amma ziyada na wawun da sabun lil mubalaga fazidat til kalimati alwawu wa ta mulku ne da aka ce malakut aka kara wawun da ta'un saboda mubalaga waye cikakken mulkin komai yake hannunsa ba wai suna nufin mulki kadai ba cikakke mulkin ba na aro ba wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi ke bada kariya ga wanda ya ga dama in ya baka kariya ba ya sa shi ka ba shi kuma in yazo zai kama ka da azaba ba wanda ya sai baka kariya waye ke da wannan sifar ka yaquluna lillahi duk sa Abu Jahil sun da Allah ne ke da wannan duk sun yi da wannan in ka tambaye su kaza za su ce kaza ne amma a ina aka samu matsala a wuri na biyu wajen tauhidul uluhiyya su yadda da bauta ta ma Allah shi kadai